الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dawo da muri a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin darsi na wannan daga littafi na shari na umdatul fiqh yau muna rana ta litinin 29 da watan zulhijja izina ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya rere da 15 da watan 6 shekara ta 2026 يقول المسلم رحمه الله تعالى باب الإهداد باب لك بياني أكان الأمر الإشاء تكبع الإهداد تكبع امتناء المتوفى عنها زوجها عن الزنة يتشين امتناء المتوفى عنها زوجها ما تد مجنتا يرسو تهانو an zinati kulliha duk wani abu inda mai sunan ado ne gaba ko kaya na sawa na jiki ne ko kayan ratayawa a jiki ne ko kayan fesawa ne ko kwalli ne inda na ado ne to duk gaba ɗaya za ta bari gashi na ma'ashi a zane minan libasi na daga tufafi wa tibi da turare walhuna walhuli kenan da kayan ado na ratayawa sarƙa ɗankunan sauransu walkuli da kwalli wa gairiya da wani wanda mafi zamani iddatiya a lokacin iddata ta wakar ajima a matu ali ilmi ala wujubin irdadi dukkan malamai sun yi ijma'i akan wajibcin yin takaba alal mutawaffa ana zaujuha ga duk matar da mijin rasu من النساء المسلمات البالغات عندك مسلمات مسلمين بلغوا وقد سبق في أول الباب السابق حقيقة يا جباتا هلكم باب اللي جباتا بيان حكمة مشروعية الإهداد بيان أكا حكمة تسا أكا سنيا أكا شرعا ينتكبا وانا أمكو من تابتر لمكو هالو أنشان هلكم باب المنين بيان أكا دليل ليسا حكمة تسا أكا شرعا ينتكبا نعم وهو واجب على المتوفى عنها زوجها لحديث ما قيل للآتي وغيره وهذا الحكم مما عليه الجملة بين عامة أهل العلم كما سبق.
yayi malai ce huwa wajibun yin takaba wajibi ne alal mutawaffa ana zaujuha ga duk matar da mijinta ya rasu yarisi ummi atiya so yarisi na ummi atiya al'ati wanda zai zo a gaba wa gairi da wani sama wa hadar hukum mujmamun alaihi fil jumla wannan hukunci a jumlace ne malamai sun yi jima'i a kansa bai na amati al'ilmi a kan dukkan malamai sai abin da ba a rasa ba kamar sabaka kamar da ya gabata a masalar ta muta baya na'am wa huwa ayyuka na musulunci wa ɗinki wa ɗinki da ƙirƙi hadisi na wasu yake da ake wa gairu wa hada hukunci wa hada yana a cikin da aka
daga
ثم يدخل التشهيد الذي تشتريه المرأة الحاضرة الادهان بالأدهان المفيدة وغسل الجسم في الصابون والشامبو اللذين فيهما طيبة وشرب, وشرب القهوة التي فيها زعفران لأن ذلك يدخل في الاستعمال ومما يدخل في الزينة التي تشتريها الحاضرة استعمال المكياج والأصباغ التي كثر استعمال النساء لها في هذا الوقت والتي توضع على الخدين والشفاه وبقية أجزاء الوجه ويدخل في ذلك الخضاب الحناء وتسويد الشعر ومثله ما, ما يستعمله كثير من النساء اليوم من تشقير الشعر أو صبغ أو صبغه بألوان أخرى.
Eh, mm. Ai, ya kare ku? A to jaka jaka ɗan ne rage shi jaka. Ko wato ووضع ما يسمى بالمناكير على الأطفال ونحو ذلك.
yawa to yayi yayi yayi shi ne da mu tana tana da yawa abin yana da yawa yake cewa wa huwa ai al ihdad takaba ijtinabu zina shine nesantar ado watsi da turare walkul da kwalli bil izni da nau'in nan na kwalli wanda ake sa shi dan ado a ido kenan shi yana da baki sosai wanda an sa shi dama an ka gani na ado ne wanda ana kashi a jikin kwali za a gani an yi hoton ido na mata a jikin shi amma kwalli wanda yake ana sa shi ba a gani wanda yake saboda maganin ciwo idan ba matsala amma wannan da an sa shi dama an san na ado ne da hadisi umu ya tsiya al'asi saboda hadisin da zamu bayani a gaba insha Allah wa gairi wa hadal hukumu juma'un ala bayin ammati al-ilm wani hukunci ma na ce malamai sun yi jima'i a kansa wa mimma yadkhulu fi tib yana da cikin abin da ke shiga cikin wannan haramci da na sa turare allazi tajtanibuhu al-mar'atu al-hadda wanda mace mai takaba za ta nisanta al-iddihanu bil adhani al-mutayyaba yace ko kuma al-mutiba sawa mai mai wanda yake da kamshi kenan kawai in za ta yi aiki ne ba su da yanzu irin wani mai karam din nan mabiya suna da turare a cikinsu da mace ta sha ba ta sha turare ba kan ji kamshi to shi ma shiga cikin haramu ne mace ta sa shi kenan sai mai wanda ba shi da kamshi yake cewa wa gasul jismi bis sabun haka nan wankewa jiki da sabuli mai kamshi irin sabulluka wannan da ake sai da sai dai dan alje ko dan kwafaru su yana ba sa ƙarfi wa shambo da shambo wannan da ake zuba na ruwan nan shambo ake ce mishi likid sabon likid shi ne shambo ake ce mishi su eh shi ne da larabci ƙasar larabci idan kalma babu ita a larabci to kuma sai su yi istiarata sai dai mafiya su da fa sa ka sa mishi ba kamar yanzu bbc ya ce bbc irin za su rubuta mai rubuta bbc yawwa to shi ne shampoo shampoo kenan allazai ni bihi ma tsibin amma wanda suke da tilare a cikinsu ko shamba ne in bai da kamshi ko ɗaya to ba matsala wa shurbul qahwa allati fiha za'faran haka nan mace mai takaba batta shan kafe ko lipton wanda yake da kamshin za'faran ai yanzu lifta in kuje gurin sai da za ga wancan an ce wannan zafaran wannan na anana wannan duk wanda yake da kamshi ka san shi mai kamshi da mutum ya sha iya zuwa kusa ga zaka ji kamshi to shi ba ai amfani da shi sai sambil kawai wanda ba shi da komai li anna zalika yadkhulu fil istimal yace domin wannan shi wannan shi cikin aikata hakan ne wamma yadkhulu fi zina yana daga cikin abin da yake shiga cikin dai da muka yi magana a kan adan nan gani ko yawwa kenan adon da aka hana mata su yi allati taitanibu alhada wanda mace mai takaba za ta nisanta istimalul mikiyash makiyaji kenan da muke ta nisantar abubuwa shi makiyaji kawai da masu ado ne yawwa mace ba ta yi makiyashi wal asbag allati kasura istimalu nisa'i la fi hadha alwaqt da kuma wannan abu da ake sa na rina ma'ana wanda ake sawa ko a baki mata suna sa wannan jan baki ruji go da sauran suke sa anan da nan da wasu gurare da yawa to wannan shi ba sa wallahi tuzau al-khaddaini da wanda ake dora a nan ko nan ne kad ana dora su sa anan na ado a dan daddasa wa shafa haka ne ko da wanda ake dorawa a kan lebe shi ne a shafa shi kenan a shafa lebe wa maƙiyatu ajza'i aljasar da sauran dai jiki ana sawa wa'annan abubuwan gurare da mata suke sawa kullum ana ɗan alaci gaba ana cancanza wani kulfi zalika alkhidab ya ce haka nan lalle shi ma ya shiga bata lalle kalhinna ya ce kamar yin lalle da wani lalle da ake sai da ba wata suwidi sha'ar da sawa gashi yambo saboda shi ma duka an hana saboda tana idda wa misaluhuma ma yas'alu kasiru min nisa al-yawm min tashkiri ash-shafa yace yana daga wannan abinda mata suke a yanzu na wanda lebe ake zuwa a sa mishi abinda ake shafa nan fari amina zama ko koma fari aw sabghi bil alwanin ukhra ko a rina lebe da wani launi daban ko ja ko launi daban-daban wa wad'u ma yusamma al-manakir al-azfar da wani abin da ake dora da ake ce mishi manakir wannan me suke ce mishi akan wacce barni barni wanda ma suke dasa shi akan wacce to shi ma duka yana ciki ogai da zalika da wani hau zalika da makamancin wannan duka ne haramu ne mace mai idda ce kenan tun da kuwa aka ce mai idda kenan wanda ba mai idda ba tana duka ce an hanyar wani abu musamman ma ana so mata yi saboda mace mai aure ita asali kwalliya ake so kullum ta yi sau da haka kenan dama asali mace da dama Allah ce a wamanyu na sha'u fil hiliyati wa huwa bil kisami ghairu mubin kenan mace ana so a kowane lokaci zaman to tana aiki da wa'annan abubuwa tana yin ado a jikinta shi yasa wani abu ma wanda shari'a ta hana ta ba da izini ga mace inda za ta yi da saboda da ado saboda mijinta na'am
ومثل الافتحال بالأجمد الافتحال بكل ما يكسر العين أو يجملها ولو كان مما يجعل الخال خارج العين كما يفعل بعض النساء في هذا الزمان وما يدخل في سنة كذلك لبس الحلي سواء كان من الذهب والفضة أو غيره وعلى وجه العموم فإن الحادث ممنوع لكل ما فيه زنا وتجمل مما سبق ذكره أو غيره وهذا كله عليك العامة
to yayi malam yake cewa wa misul iktihali bil ismi yace haka nan da muka hana ayi kwalli to misalin shi al iktihali bi kulli ma yuhassin al ayn sawa a ido duk abin da zai sa ido ya kyau kowane ido ne an hana wa yujammiluha ya sa ido ya kyau walau kana mimma yaj'al kharij al ayn ko da wanda ake sanya wajen idan ne akwai wanda suke dora saman idan aiko to kola shi ne kola shi ne ba za ta yi ba kama ya fa'alu ba azun nisafi hada zaman wani wasu mata suke a yanzu wani ma ya dukulu fi zina ka zalika iya daga cikin dai abin da aka hana wanda shi ma yana shiga cikin adan nan limsu holi sawa kayan kwandiga kaya na ado kenan kayan aga ado da mata suke sawa sawa'un kana min zahabi aw fiddati aw ghairihima duk ɗaya ne zinariya ne na azurwa ne ko ma irin wanda ake sai da mata wanda mun san ba zinariya ba azurwa ba ko na ƙarhe ne in dai da sunan kayan ado da ake sa ne wannan mace za ta samu wa ala wajhil umum fa innal hadda ma da ci a jumlace ne mace mai takaba mamnu'atun min kulli ma fihi zina kenan an hana ta a dukkan duk abin da ke da ado gane ko duk wani abu da yake da ado wata jammul duk abin da yake da kawa min ma sabaka wanda muka ambata a bayan ne zikiru au gairu koma wani sani wa hadha kulluhu mujma'un alai baina ammati ahli ilm malai ce wani abu da muka zana gaba ɗaya malamai sun yi ijma'i akan haramcin macen da take ta gaba ta sasu na'am ويشمل الإحداث أيضا الامتناع لبس الثياب المسبوقة للتحسين قوله تعالى لا يحل لامرأة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ولا تلبس ثوبا مسبوقا إلا ثوب عصر ولا تكتشف ولا تمس طيبا الا اذا اغتسلت نبذه من قسط من قسط او الفاظ متفق عليه من حديث ابن عطيه رضي الله عنها ويحرم على الحاجه استبدال التي سلمت بالزينه وهذا متفق عليه من عامه هذا وهناك اشياء عتاد النساء على فعلها او على اجتنابها وهي مما لا اصل له في الشرع مثل لبس السواد وعدم الصعود إلى سطح المنزل وعدم الخروج إلى ساعة المنزل وعدم رؤية القمر وعدم البروز له واعتقاد أنها لا يجوز لها تقديم الرجال مطلقا والاعتزال عن عن الناس بحيث لا يراها أحد وعدم تكريم في سماع- في سماعة الهادي فهذا كله غير مشروع بل هو من البدع المحرمة إذا فعل إذا فعل بنية التعبد yayi wa yashmal ihdad aidan ita ya taro dai ma'ana ta kaba ta taro dai al-imtina'u hanuwa min lufsi siyabil masbuga duk wata tufa da aka rinata rinawa ta ado yanzu kamar misali shadda akwai shaddun da za ga ana rina su a musu kukurin kular wannan to ba a yi littafin don kawata wannan tufar li kauli sallam saboda da annabi ke cewa la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bi halitta ga matar da ta yi imani da Allah na lahira an tahidda ala mayyitin fawqa salatin ta ita kaba akan wanda ya mutu sama da kwana uku yace illa ala zawjiha in mutum zai mutu kenan mace da za ga mace in an yi mutu a gidansu ko babanta ya mutu ta yi kwana hudu biyar sati bata wa mijinta ado na haramu ne saboda haka babu eh, idda a kanta ko ta kwana ɗaya inda ba mijinta ba amma shari'a ta bata dama da cewar wani lokaci yawa abin yakan iya hakan ɗin ka ta ƙetare kwana uku in yi wuce kwana uku ba ba ta wa mijinta ado ba to wannan kowa ya mutu za ta samu laifi ya ce sai dai miji wata hudu da kwana goma ya ce wala talbasu sauban masubugan ya ce ba za ta sa ba tufa kenan mahallin sharikin ne wanda aka rina saboda haka yake cewa illa sau ba asibin sai dai tufa wanda aka saƙa ta daman launinta kuma haka nan yake ma'ana da t- tana jikinta kamar misali daman yarin da ya wuce haka ya hudu ko ba na ado- ba wani kayan ado ba ne wala taktahilu ba za ta sa kwalli ba wala ta masu tsiban ba za ta sa ta shayi turare ba illa idan ta salat sai dai in za ta yi wankan al'ada shi ne ake ni a nan ya ce nuzatan min kusudin au azfarin da kusur da azfar duka nau'i ne na turare wanda mata suke amfani da su in sun kare al'ada a lokacin da sai su ɗau abdiga su sa su goga a duk inda wannan al'ada ta fita don akwai wari na abin al'ada don ya tafi to wannan shine dan ta kauda walin al'ada shine aka ba ta damar wannan muttafaqun alayhi min hadisi ummi atiya daga hadisi ummi atiya radiyallahu anha fa yarum al hadda kiran ya rabta ga mace ne takaba lusu siyab allati subigat lizina sawa tufar da aka rina ta dan ado wa hadha mujmun alayhi bayna ammati ahli iman ce wannan an yi jima'i tsakanin malamai gaba daya haza yace to wannan abu da kuka ji wanda ya gabata na baya wanda aka yi bayani na abin da bai dace ba mace ta sa in tana ta kaba yace to amma komai wa hunaka ashiya yace to ko wasu abubuwa itadan nisa'u ala fi'liha mata sun saba suna yin su su ya zama al'adarsu in suna ta kaba au ala ijtinabiha wasu wasu aikata wasu ne sance su fil ihdadi wajen takaba wa hiya mimma la asla lahu fi shar'i wannan abubuwan ba su da asali akwai abubuwan da mata suka saba suna yi kuma tun da haka ne kowane yanki ya shahe su misali yanzu al'adunmu na abin da ake yin kasa yi kasashen larabawa sun da wannan ba. su ma maka za ka tara wani abu da shara ba ta ɗora ba ana yi a can anan ba san da shi ba kenan yanzu a takaice anan ko da malam ya zana nan abin da ya zana mafi yawa abin da suka sani a can to mu kuma ido a nan za akwai abubuwan da zai kamata mu zana wanda muka sani ba su da asali misal kamar misali lubusu sawadi sawa bakaken kaya nan mata da yara su sa ana yi nan ma kaɗan kaɗan a cewa mace in tana ta kaba ba ta sa kaya sai bakin kaya wani shari'a ba ta ɗora mata ba wa adamu su kaga wani shi ko babu shi a nan namu wa adamu su uri ila su tsaye limanzi kuma wai ba su hawa saman bene mu ne wala bene gida ba shi yasa da mu san shi tunda da ba bene muke da ku su ko can kowa ko da gidan ba bene ne ke aka ce wai mace tana ta kawa ba ta hawa saman bene to ta hausa ba matsala wa adamul khuruj ila sahatil manzil wa aka ce bata huta filin gida ko teras ko na kawai a ɗaki za ta zauna duka wannan bashir asali ne wannan ma dai mu a nan ba a cika ba yi shi wa adamul ruqyatul qamar aka ce bata kallon wata shi ma ba yi a garinmu shi yasa da ce aka ce bid'a ita kamar teku ce ba ta da gaba kowa ba gaba da garin sai sani saboda haka kowane yanki akwai na yanzu mu yanzu nan a ce mace tana ta kawo wata kallon wata in za ta hutu mace ne kanta a sabbi eh to to kaga wannan mun ba eh to kaga wannan shi ma ba a kowane yanki ba tun da yawwa to ka gani ka ga yanzu anan niyyar ne ma amma mun san shi ba wannan malam gani sai yau muka ji labarin shi eh to kaji to saboda kowane yanki ne akwai nasu ilim abu wa adamul buruzi lahu ko ba za ta hutu in akwai wata ba za ta hutu hili ba kaji wa yawwa wa atiqadu anna la yuzu laha takallimur rijali mutlaqan aka ce namiji ko dan uwanta ne bata magana da shi kaga wannan mu duk ana mu dai babu shi nan su ma ka tsara kuma namun kuma su a can babu shi wal itizalu alin nas bi yazu la ra'ad aka ce kuma dole ta kauce kar kowa ya ganta ko a gidan su alaba za ta zauna kamar ta yi wani dai wa adamu at-takalim fi sama'atil hatib aka ce bata bata buga salula bata waya bata tarbi duk abu na na sadarwa bata ne bidiya wala ba karamin matsala ba ce a rayuwa kawai da kayi ma ka san matsala ce ya za a iya rayuwa yanzu wancan abin da shari'a ta hana a hannun da su ba wani abu ne mai wahala kuma da ka gane ga mai fa'ida su ma a wani lokaci to amma su wani abu suna da fa'ida kuma an hana yi shi sa kaɗai shi ɗan da yake ɗan mabi da ake ne to kaga wannan mafi yawa abin da muka zana na in ba biyun nan da zuwa uku wanda muka sani a ɗan kaɗan ana yi a nan duk sauran musan su ba to yana daga abin da ake mu a nan ta rika ɗaukan yi kuwa tana yawo wani ko in za ta bagi ma da rikuwa da sanda zana ta kaba to da duka wani ba wahala ba su to duka wannan ne babu su a shari'a bal fa za kulluhu ghayr mashru ba da ce duka wani ba shar'anta ba bal huwa min al bid'a yana daga cikin bid'o'i yake cewa al muharrama wanda take haramu idza fu'ila bi niyyati ta'abbud inda an yi da sunan ibada da suna abin da Allah shar'anta shi ko waɗannan abubuwa duk wanda kaga yayi sa suna ibada ya shi kawai shi abun shi Allah ne shar'anta yin hakan shi yasa kuma ba zai ba shi yasa kaga kenan anan abubuwa da shari'a ta dora mana muna iya yin su ko ba mu takura kuma suna da fa'ida amma abin da shari'a ba ta dora mu ba za mu iya ba kuma wahala gare su kuma takura gare su shi yasa sai ka ce to da Allah wai wa yake dora bi da jinsi shedan in ba don wannan ba abin da ke baka wahala yanzu misali kalima masu zikirin nan masu bugon kirji yanzu za su yi layi suna dukan kirjinsu yanzu wannan abu da ake shi kowa san akwai wahala ku yanzu dan Allah kuna ga yanzu wannan inda a ce a addini aka shar'anta mutane da me za a riga da an shar'anta abu mai wahala amma da yake shedan ya dalmiya kayan shi gindi diba ga mutane suna har suna jin wani shaɗi mutum ya zo yana jibi yana tsoho dattijo ya rika juyi yana bugun kirjin shi yana rawa yana juyi kenan kaga bid'a duka shaɗan yake dan mutum shi yasa bayan shirka ba abin da shaɗan yake so mutane su yi kawai bid'a ita bid'a yanzu abin da ta yi sabo a gurin shaɗan shi mai sabo a ya san sabo yanzu mai shan giya ya san giya ba ta kyau iya naɗiya bai ya so ma'ai kuma da kayan zancen giya zarga ce Allah da ya gafarta mu zai rika muka alkawari da gawo ma karanta baya sha amma mai bidawa hutawa ke hili ya bayyana ta da sunan mai suna addini da suna abin da Allah sharanta kuma yana faɗa da duk wanda ya ce bid'a ce sai ku rikici da shi akan da ka ce kaza bid'a ne ido ita yanzu ma abin da yasa kuke ga ana cewa kaza bid'a ne ana zama lahiya Allah ta'ala cikin ikonsa ne ya ba sunna karfin da ta zo take kokarin kada bid'a gaba ɗayanta a da in ka faɗi rikici yake yanzu duk abubuwan da kuke ji ana faɗa wallahi a da in kawai sai a yi rikici da kai amma zai ka shigo gidan radio ka faɗa ka tashi ka tashi a nan amma da ina ga wata shekara akwai wani malami da ya wa'azi a nan garin da ya ce Allah yana sama mutane suka suka tsare gidan radiyon ake jire hutu a abje shi ba ku yi ba gani ba to amma yau da gobe ana tafiya mutane suna gane a gaskiya suna gane a gaskiya kullum matasa suna fahimtar gaskiya su kuma wanda suke jan kuma raguwa suke shi yasa a yanzu kenan abubuwan suka yi sauki a cikin al'umma yanzu wa'annan bidiyoyin ma da muka zana na ta kabal wannan da ake ai yanzu da ke ana karatu sosai kuma bid'a ta rage a cikin al'umma ai yanzu haka za ka samu masu yin nasu yan kaɗan yanzu mata biya duk makaranta suke so ba za su ji tana zuwa makaranta za su yi wannan abu ba ta yi kenan ashe akwai ci gaba a cikin al'ummar tun da ne mutane suna fahimtar gaskiya ana aiki da ita ta shekaru ba ta kawai ba kuma kowa sai da rayuwa ce ake kara zube irin rayuwa ta dubu Allah ke amma yau aka waye gari da wakari waka in mace ɗari za ta wuce nan ba wani za ka zo tarihi wasu kanta mafi yawa duwar za ta wuce in dai ba matar aure mace ko ɗan kwali ba ba kanta da mash duk mata suna ta hannun mashi babu komi da mata jib suke sa da in za a je lakwal babu maganar hijabi ko fara daya in ka sai lakwal duk gaba ɗaya in mace dubu ce a lakwal ba mai hijabi ɗaya kan amma yau ka je ka wannan lakwal ga ta ga wancan ga wannan kakaf ka je ka tarra shin akwai wanda ta zo lakwal babu komi a kanta babu jami'a da wuya ka samu ba a ce man a samu amma kafin a samu sai an jaji kuma duk wanda ta suke har ta tafi a haka nan to babu shakka za ta samu matsala don magana wata ishe shi yasa mu dai kam gaskiya muna wa Allah godiya akan abubuwan da magai na ci gaba cikin al'ummar mu musamman bangaren addini duk ci gaba in ba na addini bane ake bayani ci gaba na hakika na addini in addini yana ci yasa malam mai mai shirin alfaza ne yace idan addini lam yakun ce fa la kana addini saboda haka inda addini ya samu matsala ce ina ina ina matsala ne ba amma aka ce bangaren addini ba matsala komi alhamdulillah sai wa Allah godiya to mu ne gaskiya a kasar mu ne alhamdulillah kullum ana ci gaba wajen fahimta ta addini ana rage jawai na abubuwa wanda asali a shari'a daman wahala ake ba kai babu su to ba da abu da idan mutum
akan zuwa duk wanda aka kama da zuwa da zai kama wani aiki kuma sai Najeriya kana da wata wata da ta kana manya manya manya ma'aikata na ce ne da halittar Allah ta tsaye da su tani kuma ya biyu ya mutu har da mace yau duk wanda aka ma kowa ya shara aka ma Kwarai, kwarai.
komai iko yau haka da yake zai ba kaji manyan police da manyan sojoji aka ma da zuwa wanda aka ma sace kuma duk wani aiki ita ne da aka kawo gidan mugu a zuwan da ya kula da ya ce
to kaga ya wannan sa mutu shekara wannan dama haka ya kamata kaɗan ba su kai kaɗan yake a musulunci shi ai kashewa ce ba bulala a- a- a kisan ma shi ya shiga daban yanzu mu yanzu in a in a ka'ida ce ta musulunci duk wanda aka same da wannan laifin sai an samu ginin da ya fi kowane gini tsawo a wasu majihun shi kuma abin shi da dutse haka wa mutane annabi da wasu da zaune ya tsere Najeriya yau ɗan jere ke sun kama da tsawo da an yi magana akan yan dauri zuwa an yi magana duka ba shi ne ba shi manyan ba ba shi ne ya kama da aka wadanda da jama'a to za su yi aiki duka duka ce da yawwa alhamdulillah alhamdulillah to shi ya samu da muke cewa wannan abu ba kudan suka kalla akan wannan canji da aka samu mu ba bako bako mi bangaren addini an biya mu Eh, mu wannan mutane Allah saka musu alheri tunda bangaren addini an biya mu tunda me yasa da wa'inda makiya Allah su su ne suke komi akan mu ban mu da yancin da kuma abubuwan da suka ajiye na guba da ƙasa Allah kaɗai su ne musu amma duka yanzu wani abu abu yanzu kuma irin wannan abu ai alheri ne cikin ƙasa yanzu kai wa'annan mutanen suka fita daga cikin ƙasa ai ko ruwa ya mun samu can- canji ko bi albarka ya sa fita daga ran guba ne da bala'i sauran ma duka biyu ƙasan sauran ma da babu su kai haka din ba hasu ba su ba su kanta da wani gidan giya gidan karo duk a tasa shi aka yi kamata ashe duk gaba da an tsarkake ƙasa shi laifi ba ce ba ba a yi shi ba ko da ta koye ne amma abin da ake so duk wani abu wanda yake na bayyane to kana bar shi kana bar gidan karo ko kwara ɗaya inda wani an san da a zaune take ko a cikin gari ne kana bar shi amma mutum ya kashi a boye wannan shi ne yin a boye yake ba wanda ke shawa sai ba sai wanda ya aikata shi amma an rubutu ana aikata shi a gari kowa ya shaɗe shi zama da ake yin mun zaunan ci gaba da cikin al'umma Allah ya an tuya kullum muna ga alherin abu inda yanzu yau aka ce wannan hukunci ko aka samu irinsa yi ba aka samu wata sai a waye gari duk wani kuma ya kuma abubuwan ba sai a waye gari a Nijar babu gidan giya ko kwara daya kuma ku gane da cewa turaban giya Allah ne mu yanzu da muka kuce daga hannunsu muka nuna adawar da mu da su suka tabbata da cewa wannan mutane sun gane ka yanzu da kaɗan kaɗan suna shawon mu lahiya sun saboda ba wani da za a yi su amma yanzu ku a yanzu kuma suka sarki wasu ƙasashen yanzu laraba an sarki su duk an zuwa ɗora musu abin da ba a yi ma a da an sa sarki to kaga su kuma an komo baya wani yana ci gaba wani yana komowa baya amma a duk nasara ko ma wane ne a gaba shi ma a tattara a watsa dole kowa sai ya gane yau tun Allah ce ba na kirki wani duk an dubara kai waye ka kun ka gane shi ba dake ke eh su ma ta dole sa kai su sa kai amma kan mu dai alhamdulillah damar da ake baku bashi da wasu abubuwa bashi ma ba ne ne bai da damar da dalilin wa'in abubuwan da ake cire sa kai kun yi kaza ya kun yi kaza to mutum baka ne ba komai a gurin shi me ne cire sa kowa sami yanzu mun samu yancin ai abin da Nijar ta yi wallahi ya kai abu burgewa a ce Nijar ta cewa Amurka ta fitar da cikin ƙasar ta za a iya ga kuma mutane su san da cewa ba abin da za a yi ba Allah ya za a yi Amurka da duniya da ke kawansa amma yau a ce Nijar tun ma kuma a bitin karkace ba za a yi wani yakin na Iran an gano